yau muna 28 ga watan hudu hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1442 wanda ya daidai da 13 ga watan 12 miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi wassalam shekara ta 2020 to eh ce sati wancan da ya gabata kafin wannan tunda wancan sati da ya gabata ba a yi karatu ba mun tsaya akan kissa ta annabi Salih annabi Salih a cikin suratu wato al'araf aya ta saba'in da biyu zuwa aya ta saba'in da uku a shafi na ɗari da hamsin da tara to a yau za mu tashi akan wannan ƙista da izinin Allah subhanahu wa ta'ala saboda yanayi na karatu za mu taƙaita bayanai sai sati mai zuwa in Allah ya kai rai malam mai ta aya wa ila samuda wa ila samuda akhahum salihah قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم الله سبحانه وتعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا ai arsalna ila samuda akhahum salihah mun tura zuwa ga samudawa kabila ce ta larabawa waɗanda suke sun kare su ne al'arabul ba'ida mun tura musu akhahum dan uwansu muka ce nan dan uwa na jini ake nufi ba dan uwa na addini ba in ba waɗanda suka yi imani da shi ba babu abokantaka babu ƴan uwantaka tsakanin musulmi da kafiri wanda take ingantatta innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu bai na akawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun da haka waɗanda suke buɗe facebook da whatsapp suke samun abokanai kafirai mutum yana da aboki kafiri sun kai dubu goma ranar tashin alkiyama ya sa amsar da zai ba Allah subhanahu wa ta'ala ka je da ami ƙasar faransa ƙasar ina ƙasar kafirai waɗanda kuma zaman to yan uwanka ta ina suka zan yan uwanka Allah ce to mun tura zuwa gare su salihan annabi salih annabi salih qala yace ya qaumi ya ku mutane na u'budu allaha ma lakum min ilahin ghayru ku bauta ma Allah ba ku da abin bauta da gaskiya in ba Allah ba ko ma lakum min ilahin ghayri a qira'ata al-kisa'i da imam abu ja'far duk annabin Allah idan ya zo idan zai fara da'awa zai fara da da tauhidi duk matsala ta mutane inda take tashi shine rashin tauhidi in dai babu tauhidi to baka da mutane saboda wato ku dibi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara goma sha uku da aka yi a makka ana karantar da mu tauhidi mi yasa saboda in babu tauhidin mutane ba za su iya jure ma wahala ta addini ba amma idan mutane suka fahimci aqida ko mutuwa ake yi suna kaunan masu mutu ina fata ana fahimta ta shi yasa matukar babu tauhidi babu ingantaccen aqida yawan mutane aikin banza ne yawa bai da wani tasiri shi yasa lokacin da sabin musulmi suka shiga musulunci da aka ta yakin hunayi sai musulmi suka gani an yi yawa za a ci nasara sun ka ce lan nughlabal yawma min qilla Allah ya ce a'a ina ai ba nan ake ba nan gibe ke saka ba ana son mutane ne masu aqida ko da mutum guda ne ko mutum biyu sun fi mutum dubu ɗari waɗanda ba su da aqida Allah ya ce laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين shi yasa mu bar damuwa da adadin musulmi yana karuwa a duniya mu damu da musulmi ya zamanto suna da akida ingantatta ina fata an fahimce ni qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum yace haqiqa hujja ta zo muku daga ubangijinku waɗansu suna iya kaddara daga cikin malamai aya a gaban bayyina kenan qad ja'atkum ayatun bayyinatun min rabbikum wadansu kuma daga cikin malamai suka ce a shi bayyina asalin shi sifa ne amma har ya riga ya koma suna kenan ba a bukata sai an kaddara aya ko mu'jiza ko abin da ya kama da haka hujja ta zo muku daga ubangijinku hadhihi naqatullahi lakum aya wannan taguwa ce ta Allah an gane ko aya ce gare ku to malaman tafsiri anan suna da magana suke cewa ya ce hujja ta zo musu daga ubangijinsu a nan kuma cikin wannan sura ba a faɗi wata mu'ujiza ba da wata aya wanda an ka bashi sai waɗansu malaman tafsiri suka ce abinda ake nuhi hadihi na qasullahi lakum aya ita bayyinatun min rabbikum tunda an ce hatta zo to kuma bai dace a ce ita hadihi naqatullahi ba tunda ya fita daga ita zo waɗansu malamai suka ce a'a ai an hankalta ma taguwar ta zo kafin bayanin shi shi yasa da yace qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum sai ya fassara waɗansu kuma daga cikin malamai suna ganin a qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum akwai mu'jizoji da Allah ya bashi ko ko ayoyi waɗanda suke nuna shi annabin Allah ne amma nan ba a kawo su ba ina fata ana fahimta ta saboda kowane annabi Allah zai bashi hujja Allah zai bashi littafi zai bashi wata shari'a wanda zai aiki da ita wannan shari'a hujja ce kenan akwai hujja ko kuma mu'jiza ko aya wadda ake karantawa wadda ake ba annabi akwai kuma aya wadda ake ba annabi kauniya wadda ba a karanta ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam an bashi alqur'ani aya ce ai alama ce dake nuna shi gaskiya wato ya zo da gaskiya annabin Allah ne kuma idan kafirai sun ka nemi wani abu na mu'jiza Allah yana iya in ya ga dama ya bashi iqtarabat as-sa'atu wan shaqqa al-qamar wanda aya ce ba wadda ake karantawa to shikenan ana iya daukar qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum ko wannan tagora ake nufi ko kuma a ana nufin an bashi wadansu ayoyi kafin wannan taguwa hadihi naqatullahi lakum aya wannan taguwar Allah ce an danganta ta zuwa ga Allah saboda girmamawa domin babu wata taguwa wanda ba ta Allah ba ko akwai ta fadharuha lakum gare ku ayatan ta kasance aya fadharuha ta'kul fi ardillah to amma fa ku bar ta ta'kul ta ci fi ardillahi a cikin ƙasa Allah da ba duk ƙasa ta Allah subhanahu wata'ala ce kenan taguwa ce ta Allah iccen da zai fito daga cikin ƙasa nawa ne na Allah ƙasar ta wace ce ta Allah a bar taguwa Allah ta tafi bisa doron ƙasar Allah kuma ta ci daga cikin shukar Allah wala tabassuha bisu'in kan ku yi sake ku taba ta bisu'in da wani abu mummuna fa ya'khudhukum azabun alim azaba mai radadi za ta shafe ku kada ku yi sake to amma da yawa daga cikin mutane ana cewa bari bari kamar lokacin da ake tunzura su ne Allah ya mura tsaki sai Allah ce waskuru id ja'alakum واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد آد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين النبي صالح يتسق بدأ ممتنين سواء واذكروا كتنا إذ جعلكم خلفاء الله يسيوكو زمنتو خليفة ما سميوا من بعد آدم بايان آداوا na adawan ba ko dan bi adawa ba adawa na farko ake nufi don Allah ya ce wa annahu ahlaka adanil ula Allah ya sanya kun zamanto khalifa wa bawwa'akum Allah ya zaunar da ku fil ardi a cikin ƙasa tattakhiduna min suhuliha qusura kuna riqu min suhuliha daga wato fakon ƙasa an gane ko sahal shine wurin da yake ba shi da wani tudu ba shi da kwazazzabu qusuran kuna yin mi kuna yin benaye jam'i ne na alqasr duk da yake a cikin yaren larabci wani lokaci an ce alƙasar ana nufin gidan shugaban ƙasa amma alƙusuru asalin shi benaye ake nufi kuna yin waɗannan gine-gine watan hitun aljibala buyuta sannan kuma kuna sassaƙa aljibala duwatsu buyutan kuna yin gidaje waɗansu sun ce da hannayensu ne waɗansu kuma suka ce a'a Allah ya ba su ƙarfin da suke amfani da ƙarfe su sassaƙa su yi gidaje suna yin benaye saboda su rayu a lokacin sanyi in ji malamai saboda in ana sanyi to kuma bene zai yi sanyi kwarai to sai mutum sai su shiga cikin gidajensu na duwatsu a wanda lokacin ba su jin sanyi sosai idan kuma ana yin zahi sai su hau saman bene to wannan lokaci sama zaka iske akwai sanyi wanda kuma duk yake rayuwa ko ya san rayuwar gidajen sama bai fahimci wannan to wannan ilimin na gine-gine da ilimi na gane cewa ga abin da yake amfaninka ga abin da baya amfaninka wa zai baka wannan dubara Allah subhanahu wa ta'ala وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله كتونا نئمومين الله سبحانه وتعالى domin yana daga cikin uslubi na da'awa ka tunatar da mutum yana daga cikin wa'azi mai kyau ka tunatar da mutum ni'ima domin ni'iman nan ana tsoron ta kubci ana tsoron ta kubci in ko ni'ima ta kubci an shiga cikin matsala shi yasa kullun a rinka tunatar da mutane ni'imar da suke cikin ta zan ba da misali guda mutanen kasar libya lokacin da suka fara bore an yi tunatar da su an yi gaya musu abinda kuke neman nan ku tsaya ku yi lissafi mai tsawo saboda mi kasar kuna ganin kamar ta ku ce abinda kuka dama za ku yi a'a shugaban kasa ya shekara 42 wannan ba muna ɗanin mu shugaban kasar gindi bane mu ce a'a kaza kaza kaza wannan ba mu shiga tsakankanin su da su da shugaban su amma dai su tsaya su yi hangen mi zai biyo baya a tunatar da mutum ni'imar Allah subhanahu wata'ala to shi zace ku tuna ni'imomin Allah malaman tafsiri suke cewa anan shi ne ake cewa wato at-takhsis at-ta'mim ba'd at-takhsis wato a faɗi sashi kaɗan sannan a zo a faɗi mai yawa shi na daga cikin usulubi domin kasancewa Allah ya sanya su khalifa kasancewa Allah ya zaunar da su a bayan ƙasa ina fatan kuna fahimta ta duka shi na daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu sai ya faɗi waɗansu daga cikin su daga baya sai kawo waɗansu ina fata an fahimce ni wato misali kamar in an faɗa ma mutum abin da yake kaɗan misali kamar ka zo ka ce na baka kuɗi na gini na taimaka maka ka yi gini har ka shiga cikin gidanka to kaga lokacin da ka ce na baka birgi na baka kuɗin sayan kaza sai ka ce ƙarshe har lokacin da ka gina gidanka gidan ai shine gaba daya sha kundum ce dan to wannan shine fadkuru ala Allah ku tunni umumin Allah wala ta'tau fil ardi mufsidin kada ku kasance kuna banna a bayan kasa wato ta'tau fi'ili ne wanda yake na da sura guda biyu malamai suka ce ana cewa asa ya'tu min babi wato qatala qatala yaqtul sannan kuma akwai asa ya'ti sannan kuma akwai asa ya'sa duka da cikin yaren larabci kada ku kasance ku yi ɓanna a bayan ƙasa mufsidi da kuna masu dogewa bisa kansa kada a doge saman ɓanna mi amsa su ta kasance malam قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الملك الذين استكبروا من قومه متانا سكي جرمان كي daga cikin wato min qaumihi daga cikin mutanen shi annabi salih domin az-zabir yana kuma zuwa ga annabi salih al'ada ce ta alqur'ani kullun kaji zai kawo waɗanda suka bijire ma annabawa da gaskiya su ne masu girman kai wato girman kai ba karamin ciwo bace Allah ya muni tsari da girman kai domin daga lokacin da mutum yake ganin ya fi ƙarfin shi a gaya mishi gaskiya ko ya fi ƙarfin shi ya yi aiki da gaskiya to daga nan an sami matsala yau ƙasashenmu babban abin da yasa ƙasashen musulmi su ƙi ci gaba babban abin da yasa ƙasashen afirka su ƙi ci gaba girman kai yau turai hatta da shugaban ƙasa bai wuce doka ba mu ko duk wanda kaga doka ta saka a ƙasashen mu to bai da kowa a'a ita doka idan aka bi ta za a samu nasara sai kowa ya bi amma idan ya zama to doka waɗansu na aka yi ma ita to matsalar duk wanda kaga ya bi ta to sai in ya shiga cikin tsanani in ya ga ɗan sanda zai iya bin doka in ga ɗan sanda ba kuma sai shi ma da rashin yake so don shi ma wancan ɗin wanda ya ƙi bin dokar ganin yake yi ya fi ƙarfin doka wannan shi ne allazi na stakbaru min qaumi wanda suka yi girman kai suna ganin su sun fi ƙarfin ba a ce musu Allah ya ce Allah shi muna tsari قال الملأ الذين استكبروا من قومه قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا ga waɗanda suke masu rauni dama mafi yawancin masu mai annabawa su ne ni su ne masu rauni domin mutumin da dukiya ta dame shi mutumin da mulkin shi ya dame shi mutumin da yake ganin shi dan wane da ko shi wane da bai cika tsaya ya saurari abin da Allah subhanahu wataala ya ce da ya kai ma inda aka wa'azi ko da TV ce sai ga ya juya ya wuce bai san ma kallon malamai don shi bai dauki ma malami wani abu bai dauki wa'azi wani abu bai dauki alqur'ani wani abu ba lil ladina sutaifu liman amana minhum ga waɗanda suka yi imani daga cikin su badalina kenan badalul wato ba'd min al kull domin alladina sutaifu waɗanda suke masu rauni suna da yawa amma liman amana minhum waɗanda suka yi imani daga cikin su ba duka su suka yi imani ba galiban ma kenan sai zama to shi man amana badalina na usudaifu amma sashi daga cikin su أتعلمون صالحا أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه shin kun san cewa shi salihu mursalun min rabbih annabi ne ko manzo ne daga ubangijinsa wannan tambaya da suka yi su masu girman kai malamai suka ce as-su'alu huna litashkik sun yi wannan tambaya ne don sa shakku ba don sun yi imani ba wai a wai ku kun yarda yanzu annabi salihu annabi Allah ne a ta'lamuna anna salihan mursalun min rabbih yanzu ku kuma yarda da cewa shi annabi salihu manzo ne malamai suke cewa dalili daga cikin abin da yasa suka daina zancen annabi salih wa ya kamata su tattauna da shi annabi salih kuma goya bayan sa wa ya kamata a tattauna da shi to me yasa suka bar annabi salih suka koma zuwa ga waɗanda suka bi shi me yasa saboda suna son su yi da'awa tasgaro shi annabi salih suna ganin ogale shi zo da awa tattaunawa da shi ya bar wannan da awa abu ne mai wahala amma yanzu bari a yi kokari a binciki talakawan da suke tare da shi don a yi kokari a ja hankalin su a nuna musu suna cikin hatsari wannan da awa hayaniya ce idan mutane suka bar shi kiran tana yiwa shi ma in ya ga babu kowa wata rana ya je ya dawo shi yasa sai suka bar shi annabin sai suka koma zuwa ga magoya bayan sa abinda malamai suka faɗa kenan أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون سكتي مو أبن دا أكسورو النبي صالح ودشي مو من إيمان kaga an yi musu tambaya dan a samu su shakka sai suka ba da amsa mai karfi inna inna harfu tawkid ne bima ursila bihi mu'minuna bu sai amanna ba mu'minuna mu'min ne da tabbatatu akai wata amsa su suka ba su قال الذين استكبروا إنا بما آمنتم بالذي.
إنا بالذي آمنتم به كافرون قال الملو قال ال- ال- الذين استكبروا su ko waɗanda suka yi girman kai an gane ko an kawo sifa su ta girman kai don a nuna maka wato dalilin da yasa suke faɗa irin waɗannan abubuwa saboda su mutane ne masu girman kai Allah bai ce dan ya kawo su daga farko an gane ko amma nan sai ce qa- qala al mala'u alladhina istakbaru min qawmihi ya kamata ya ce qalu sai Allah bai ce ce qalu ba qala alladhina istakbaru waɗannan dai da sun kai girman kan nan saboda a nuna maka dalilin da yasa suke fito na fito da da'awa to in kun faɗi wannan inna mu kuma sai suka kawo tauhidi billazi amantum bihi da abin nan da kuka yi imani to kafiruna mu ko muna nan tabbaci akan kafirce mishi kaga musu ce inna kafarna ba a'a kafiruna muna nan tabbaci akan kafirce mishi kowa an ja daga kenan su sun ce mun tabbata akan imani su ko sun ce mun tabbata akan kafirci kuma billazi ismul mawsul ne malaman tafsiri suna bayani suke cewa wani lokaci ana kawo wa allazi saboda min saboda sifofi da dama ijmal ne amma yana buƙatar tafsir wani lokacin ana kawo wa abu da ismul mawsul litahwil dan a nuna maka girman abin Allah subhanahu wa ta'ala ce wa annahu ahlaka adan al-ula wa samud fama abqa wa qauma nuhin min qabl innahum kanu hum azlama wa atgha wal mu'tafikata ahwa faghashaha ma ghasha magasha din nan ko ba haka ba to Allah subhanahu wa ta'ala ce laqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha fa atba'ahum fir'aunu bi junudihi faghashiyahum min al-yamm ma ghashiyahum litahwil to sun kace bil ladhi amantum bihi abin nan ne da kun kai imani shi to su kafiruna sun kafirce da shi Allah shi mun tsari fa aqarun naqa فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين Allah subhanahu wa ta'ala ce fa'aqarun naqa sai suka soke taguwa ko ba haka ba ga ce in an wala ta masuha bi su'in fa ya'khudha kuma azabun alim sun ga dai shi annabi salih ba zai dawo ba sun ga magoya bayan shi ba za su dawo ba to yanzu an wadi an ce ga abin da idan an kai azaba za ta zo to fa'aqarun naqa Allah ya rade duk abin da zai yi bai yi ba tunda dama an barta alama ce cewa ita ce alamar da Allah zai yi musu jinkiri kenan yanzu bari su ga yadda za su yi su sa fitina shi annabi salihu in ma roƙon Allah zai yi in ma akwai abin da zai yi to bismillah ina fata kuna fahimta ta shi yasa Allah ce fa aqarun naqa nan malaman tafsiri sun yi maganganu daban-daban tana yi sati mai zuwa in mun sake zuwa abin nan wani lokacin Allah subhanahu wataala ya faɗi mutum guda ne ya soke sabuwar fanadau sahibahum fata'aqa fa'aqa to nan kuma an ce fa'aqarun naqa kuma ba duk mutanen gari ne shi in mutum guda ne ya soke ta nan kuma ya anka anka ce fa'aqarun naqa sun soke ta guwa wanda bai fahimci alqur'ani ba zaka iske zai ce to kaga cikin qur'ani can an ce kaza can an ce kaza ko ba haka ba irin dan qur'ani shi kuma hadisi ce cikin wani hadisi an ce kaza na an ce kaza to nan ma cikin alqur'ani na an ce kaza na an ce kaza da yawa daga cikin malamai suke cewa da an ka ce mutum guda ne domin shi wannan mutumin shine ya soke taguwa idan ba aka ashqaha fa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha amma da anka ce fa aqaru ana nufin dukkan mutanen garin sun yadda da abin da ya aikata waɗansu daga cikin malamai kisan da masu ke kawowa cewa sai da aka yi yawo to muna sun mu soke taguwa sai a bincika a bubbuga kofa aka ce ya mun yadda ai an daɗe da ba a yi abin da za a yi waɗansu kuma daga cikin malamai su ce a dama tun da sun kafirce ma Allah kamar sun yi ittifaki ne akan soke ta ina fata an fahimce ni waɗansu kuma daga cikin malamai su ce to dama ai al'ada ce al'umma idan ana magana kanta to abinda waɗansu suka aikata inda akida guda cikin su ne suka aikata ko ba haka nan bane mu yanzu nan ahli sunna in an ka samu wani mutum da geme ya yi wata banda wa ake nan ko ba haka ba yanzu an ka samu wani ahalin sunna an ba shi kuɗi ya tafi a cewa ba mun gaya muku masu dogon gemu da duk bacci a ba to don haka in an samu wata mace ta sa hijabi ta yi wani abu wanda bai dace ba sai a ce aijin mata irin zana haka suke ko ba haka ba alhali kuma tana yiwa shi wanda ya bar gemin nan bai bar shi don Allah alhali matan da ta sa hijabi yana yiwa dama ta sa shi na don ta shiga burtutu aikata ɓanna miye alaƙar sa wani hijabi da mutum ya je aikata ɓanna ina fatan kuna fahimtar ta sannan kuma dama shi ɗan adam ba a kafa hujja da addinin shi akan shi addini shi ne hujja akan mutum ba mutum ne akan hujja akan addini ba in wani mutum ya ce shi musulmi ne sai je abin da bai dace ba ai ba musulunci ce ba ba musulunci ce a shagiya ba ba musulunci ce a yi zina ba ko musulunci ce a yi waɗannan to don wani musulmi ya je ya shagiya me ya alaƙa kuma a ce musulunci yanzu misali idan wani musulmi ya je ya dauki bamu yayi banna a turai mukaddarta ko ba haka ba musulunci ya umurce shi da shi aikata wannan to me yasa kullun ake cewa musulunci addinin ta'addanci alhali kuma muna ganin duk a duniya masu addinai suna aikata banna baka taba jin an danganta wannan bannan zuwa ga addinin su ba misali akwai wani dan ta'adda babban dan ta'adda na duniya suna ne Islam Hitler ko ba haka nan bane yakin duniya na farko da na biyu duk almaniya su da shi kuma hitler kirista ne ko to me yasa ba a taba cewa ba kiristanci addinin ta'addanci ne akwai yan tawaye a duniya kasashen duniya to su ko na kasashen duniya saula banda na kasashen musulmi me yasa ba a danganta wannan ta'addanci zuwa ga addinin su ko ba haka da bane a faransa akwai yan tawaye masu zuwa suna kai hadisi gudu a kasar spain akwai yan tawaye a kasar thailand akwai yan tawaye duk kasashen duniya in ka tafi akwai 'yan tawaye inda akwai yaƙe-yaƙe ko in ce mafi yawancin kasashe to su waɗannan mutanen kasashen da ba na musulmi ba yasa ba a ce addinin su yasa su wannan aikin kaga wannan hayaniya ce to fa aqarun naqa sai suka soke ta an danganta shi zuwa ga resu gaba ɗaya saboda abu ne wanda ko sun yadda ɗaya bayan ɗaya ko ko da ba aqida su haka ne take Allah ya san cewa duk sun yadda da wannan don in sun ji an kashe ta za su yi za su yi daɗi a danganta abu zuwa ga al'umma malamai suke cewa cikin alkur'ani akwai dalilai akan wannan daga ciki saboda mu ba da ayoyi na alkur'ani saboda mun fi son mu kafa hujja da aya in an kafa hujja da aya al'amari ya fi karewa daga ciki aya cikin suratul baqara Allah subhanahu wata'ala ce ma bani isra'ila wa iz akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun thumma antum ha'ula'i تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم كاغا الله تي وإذ أخذنا ميثاقكم مرك على قول دكو لا تسفكون دماءكم كذا كذبت جنينكم كذا ساشن كذا ساشن ولا تخرجون أنفسكم من دياركم kada ku fitar da kawunanku daga cikin gida mutum na iya fitar da kai ne a'a ya fitar da dan uwa ne kenan kaga an danganta cewa kaska aikata al'umma ta aikata saboda sashi in ya aikata lokacin suka aikata ban sani ba kuma fahimci wannan a cikin suratul baqara har yanzu Allah subhanahu wata'ala yake cewa wala tuqatiluhum 'inda al-masjid al-haram hatta yuqatilukum fi fa in qataluukum faqtuluhum to qira'a ta Imam Hamza da al-Imam al-Kisai da Imam Khalaf fa in qataluukum faqtuluhum in sun kashe ku ku kashe su ka ku ga in an kashe ka ai baka iya kashe wani ma'ana in sun kashe sashin ku to sashin ku ya kashe sashi fa aqaru an-naqa suka soke taguwa Allah ko ba haka ba aqara ya'qilu babi ne na fa'ala yaf'ilu wa atau an amri rabbihim suka yi girman kai daga al'amarin ubangijinsu an gane ko suka yi girman kai daga al'amarin ubangijinsu ba a ce kuma ba suka yi girman kai daga al'amarin annabinsu ba ko ba haka ba ba a ce an amri rasulihim ba daga umarnin manzonsu ko daga al'amarin manzonsu sai aka ce an amri rabbihim daga al'amarin ubangijinsu me yasa haka saboda manzo mai isar da saƙon Allah ce wanda in kana rigima da malami to ka kasa ta gida biyu abin da ya shafe ka tsakaninka da kai da shi wannan wani abu na na rayuwa abin da ya shafi addini to nan kauce ma'ana lokacin da malami yake magana Allah ya ce ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ko ya ce shari'a ta ce to wannan wani al'amari wannan da kai da shi dukkan kashin wannan doka kuce kada ka yadda saboda kana adawa da malami ya faɗi aya kace a kai baka yadda ba wannan ba magana shi bace kada ka yadda saboda kana adawa da malami ya faɗi hadisi kace kai baka da hadisin ba shedan da yake yaudara ka amma lokacin da malami kuka samu sabani cikin al'amuran duniya wannan sai ka tankarin ku ina fatan kuna fahimta ta saboda da yawa daga cikin mutane suna hallakar da kansu a lokacin da suke gaba da wani mutum kuma yana bayani kan addini anan sai ya zama to kai misali akwai wanda ya ce shi ko karatun qur'ani ne wani bai da shi sauraron wani sai in faɗi wannan to lokacin da mutum yake karanta alqur'ani magana wa yake karantawa magana Allah kai kuka ce a daina sauraron karatun alqur'ani da shi kaga adawa ta yi nisa kwarai nan ba zan san wannan ne ake yi ba ka bari malami in wata wani kasuwanci kuka da kai da shi ko wata harka wadda ta shafi duniya nan sai ku yi adawa kusa duniya dama duniya gidan adawa na ba ku tuli ba ku amma lokacin da malami yake bayanin alkur'ani ko aya ta hadisi ko hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam nan ba zancen kan shi nake da kai da shi duk karkashin wannan abin kuke shi yasa Allah ce an amri rabbihim daga al'amarin ubangijinsu dan Allah ne yake wala tamassuha bisu'i kuma Allah ne yake kace da su i'budullaha ma lakum min ilahin ghayruhu duk sakon na Allah ne yake isarwa kuma da wannan za ka fahimci in kana son ka yi rayuwa mai kyau a duniya ka rinka bambanta irin waɗannan abubuwa ko gobe muna da wani kuskure kuma wannan kuskuren dole sai mun gyara shi shine cewa za ka ga babanka ya tura ka zuwa ga wani mutum ka kai mai wani abu to tana yiwa kai mutumin ba ku shiri da shi kuma tana yiwa kai mutumin nan ba komi bane gare ka to kaka kalli wanda an ka tura ka zuwa gare shi ka kalli wanda ya tura ka in baban ka ya aure yarinya yan shekara goma sha shida tace tana son salatin minuyi ta yaya zaka ka so salatin so kaka kalli yarinya yan shekara goma sha shida da ta yi ba salati a ka kalli shi baban ka da ya baka umarni wajibi na ka bi umarnin babanka amma ba wajibi na ka bi umarnin ta ita kanta in ba dan da mahaifinka ba ai ba sai kuta aike ka kuma tana yiwa inda matarka ta da baka kallon wannan ina fatan kuna fahimta ta to kullum abin da yasa muke samun matsala wani lokaci babu kallon wanda ya sa aiki sai muna kallon wanda za a yi ma aiki da yawa daga cikin kafirai suna ganin ya za a yi mu yi mutum irin mu biyayya amma suna manta cewa wa yake ai mai biyayya wa yake shi Allah to da haka yanzu kai ka bar kallon mutum ne iri na yana ci ina ci yana kaza anu'minu li basharayn mithlina wa qawmuhuma lana abiduna ko ba haka ba wala in ata'tum basharan mithlakum innakum idan la khasirun ko ba haka ba duk irin wannan sai ka bata makanka lokaci a cikin rayuwa kuma zaka iya fadawa cikin hatsari mai yawa duk lokacin da kake kallon wanda ya bada umurni to shi zaka kallo amma bari kallon wanda an ka ce kai ba kadanka babanka na icewa yi mai kaza in dai akwai hali yanzu ba shi kadan naka zaka kallo ba ko kuna gaba da shi a'a yanzu bai na kallon shi yi saboda shi mahaifin naka saboda in ka saba mahaifinka kana iya shiga cikin halaka amma da yawan mutane ba su kallon wannan in dai an ka faɗa sun ce a wai wani na fi wannan magana ce a wani mallami wani wani na ja aya masara shekara nawa gare ina ruwan ka da su ayoyin shekara nawa gare su shekarun ka bai sa ba su baka karatu ba Allah ya shirye da mu wa atau an amri rabbihim wa qalu ya salihu tina aw wata qira'a ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin ya kai salihum ka zo muna bi ma ta idna game da amin da kai muna alƙawari kaga ashe shi da musu alƙawari su busayar daga wajen Allah yake in kunta min al-mursalin ha in ka kasance daga cikin manzanni duk abin da zai faruwa da bai faruwa in ko mutane suna aikata wannan to dole za a samu matsala dole za a samu matsala fito na fito da ayoyi wallahi tallahi ba zai zama mutum alkhairi ba in baka tuba ba wallahi ba za ka yi karko mai kyau malamin shi فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الله تتو فأخذتهم الرجفة بس انت قبل ما رجفة روا الرجفة جرجزة daga rajafa yarjufu yawma tarjufu al-ardu wal jibal wa kanat al-jibalu kasiban mahila girgiza ta kama su amma a cikin suratul hud sai an kace tsawa ta kama su wa akhadha alladhina zalamu as-sayha fa asbahu fi diyarihim jasimin ka'an lam yaghnaw fiha ala inna samuda kafaru rabbahum ala bu'dan li samud to na an ce girgiza nan kusan kuma an ce tsawa to wani ne kama su shi yasa alqur'ani fassara alqur'ani hakan ga zararara akwai hatsari yana daga cikin abin da ya sama mutane yanzu kamar canza ta fahimtar alqur'ani ta yi karamci saboda babu tafsirul mawdu shi qur'ani yana buƙatar in can an ce kaza can an ce kaza to a hada sai a samu fahimta ko kuma a ɗauki abu guda a tattaro ayin da suke magana akan shi sai a samu fahimta amma in ka kawai a wuce to za a samu matsala an ce tsawa ta kama su malamai suka ce mala'iki daga sama zai yi musu tsawa tsawon nan za ta isa mu sai a samu girgizar ƙasa idan aka samu girgizar ƙasa sai su halaka kaga nan babu wata ƙarya kuma haka za ka iya ba kafiri hujja shi yasa a cikin alqur'ani Allah ya ce annabi Sulaiman fasakhalna lahu fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haythu asa mun ba shi iska ta jiri bi amrihi wadda take tafiya da umarninsa ruha'an shine mai tafiya sannu sannu ko ba haka ba to kuma cikin wata sura cikin suratul anbiya sai Allah ya ce wali sulaiman riha asifatan mun ba sulaiman rihan iska asifatan mai kama da guguwa to kaga an ce iska na tafiya sannu sannu kuma an ce guguwa kaga ah kuma sai a ce maka ce ko in yi maka da dan bariki ai qur'ani na faɗi da an ka ce ruha'an malamai suka ce an kalli halaye wato akwai abinda malaman usulul fiqh suke kira jihatul infikak kullun akwai hanyoyin da ake bi na rarraba abubuwa ruha'an da an ka ce asifatan lokacin da za ta dauke shi za ta yi kamar guguwa bayan ta dauke shi ruha'an sai ta tafi da shi ta dusu kamar mota ce in za ka tashi za a gaza za a gaza ko ba haka ba sai ka ɗau zahi sai a kama tafiya to haka na kafinci ayoyin alkur'ani fa aka fi tuhumar rajfa sai tsawa ta kama su ko kuma girgiza ta kama su aka wato aka yi tsawa girgiza ta kama su fa asbahu fi darihim jasimin a cikin suratul a'raf fi darihim ake cewa amma a cikin suratul hud fi diyarihim to kaga da kuma kissa guda ce nan mai hadda alkur'ani dai mun ba shi sa'a don mun ce mai fi darihim cikin hudu kuma fi diyarihim kaga ya rike to amma a yanzu a larabce diyar yana nufin gidaje da kuma yana nufin gida to ta an ce fi diyarihim nan kuma an ce fi darihim ya za a yi malamai suka ce shi suna can da an ka ce diyarihim gidajensu an kalli kowa na da gida kowa na da gida kowa na da gida darihim nan abinda ake nufi wato suna in an kai izafa shi zuwa ga ma'arifa ko da mufrad ne to zai koma jam'i ko da ismul jinsi ne ko jam'i ko mufrad domin Allah subhanahu wata'ala ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za ku lissafa ni'matallahi kaga ni'ma guda ce amma da aka ce ni'matallahi ana nufin ni'momin Allah domin in an ce guda ba za a lissafa ba ai da an ce ɗaya an ƙara lissafi ba sani ko kun fahimci wannan ba وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين sai ga su jathimi wanda su malamai suka ce gurfane wanda su kuma suka ce sun kifi fatawalla anhum fatawalla anhum فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين fatawalla anhum sai ya jura ya basu baya malamai suka ce wa qala yace wadansu suka ce nan lokacin da ya tabbatar da azaba za ta sauka akan su sai ya bar gare an gane ko kenan da azaba take sauka akan su ya fara musu wannan magana wadansu malamai suka ce a bayan sun mutu ne ina fata an fahimce ni an gane ko ma'ana bayan an halakar da sura ya koma ya kalli gidajen su ya faɗi wannan magana to sai ma mutane suka ce to ya za a yi a ce bayan sun mutu kuma yi musu wannan magana shi yasa sun suka nisantar da wannan amma malamai suke cewa a'a wannan ba matsala bane kadiba cikin ahkamul jana'iz na Sheikh Nasiruddin Albani kadiba cikin al-Adl namir na Muhammad al-Amin Shanqiti cewa ba wai ba su jin magana bane suna iya jin magana ko wani annabin alakar da mutanensa yana iya yin wannan magana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aka halakar da yakin Badr an halakar da manya-manyan sanadidu Quraysh an kada su cikin kalibu badr kalib ita ce wato abin nan rijiya ba bi irin ɗaya ake kiran ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je riga hadisi na cikin sahih bukhari yace hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan mutum bakwai ne su utba ibnu rabi'a su shayba ibnu rabi'a yace hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan kun sami abinda Allah ya muku alƙawari dan dama sayyidina Umar yace ayat da a cikin suratul qamar sayuhzamul jam'u wai walluna dubur yace wallahi bai fahimce ta ba sai da an kai yakin bada domin ana faɗin cewa za a yi nasara akan su sai suna ganin kamar wasa ne yanzu wani in kana cewa kasashen musulmi ko afirka wata rana kasashen musulmi za su karɓi jagorancin duniya sai na ganin kamar shi ne kake yi yau sa kasashen da suna cikin kwalara ba su da technology ba su da kaza ba su da kaza ba su da kaza wannan shirme ne ga kudurar Allah wannan ba wani abu bane dalili kuma ƙasar amerika ta yi zama ƙarƙashin ƙasar ne ƙasar ingila ingila ta mutu mulkin mallaka to ya an ka amerika ta zango duniya a yau ƙasar rasha ta yi zama matsayin ƙasa ce ita ce mafi girma a duniya ya an ka yanzu kuma ta yi ƙasa rasha ƙasar tana gashi yanzu ta taso shekara nawa gashi nan ta zan fawa a duniya da haka ƙarfi hikima ce ta allah allah na ɗaukaka musulmi ya ba shi ya gani shin zai yi adalci ko ba zai adalci ba ya yi kasa da shi a sashi karkashin kafirai a gani zai yi haƙuri ko ba zai haƙuri ba haka kafiri Allah na iya ba shi sama ya gani shin zai musulunta ya dawo ko ko zai ci gaba da girman kai kuma Allah na iya sa kafiri karkashin musulmi dan a azabtar da shi a gani ko shi na iya dawowa dukkan su Allah subhanahu wataala yana yin wannan shi yasa lokacin kaga daularin musulunci sun yi sama sai su yi kasa ayi sama ayi kasa haka na Allah subhanahu wataala yake ko wace jarabawa ce wa nablukum bisharri والخير فتنة وإلينا ترجعون لقد أبلغتكم واتو كنان دي أتكيشي وانا بايا أهلا كان رسولنا إيه مسو مغانا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتشي بكو في سجن أبن نبي فنانا حديث هنا نا ابن عمر دينا تكي صحيح البخاري ساتي من إن شاء الله بني ذا سدو لقد أبلغتكم رسالة رب رسالة ربي نا إسمكم لتقوم أبنجينا باب ولا النبي وانا الله تورو النبي إسر لتقوم أبنجينا شبه الله باب شو الله بزي تقتورو النبي ما يودي yasa dukkan annabawa sun isar da sakonsu za a yi shaida gare su ranar tashin alkiyama al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas za ku shaida akan mutane cewa annabawan su isar musu da sako don kuma cikin alqur'ani wa yakuna ar-rasulu alaikum shahida shi ko manzo ya zama to mai shaida akan ku to shi ko manzo wa zai shaida akan shi Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa lokacin da aka zo aka yi hijjatul wada aka ƙari aka yi hawa arfa bai ce jama'a ku shaida ba sai ce mi Allahumma shahad shi manzo ya fi ƙarfin wani ya mishi shaida sai dai Allah ya mishi shaida amma ina wa nasahtu lakum na yi muku nasiha ayoyi ga sunan cikin alqur'ani inda ya musu nasiha ko ba haka ba nasiha annabi salih zuwa ga mutanensa sai ka tattaro ka diba duk inda ta zo kalma ta nasahtu na yi nasiha fi'ili madina to sai ka kalli ayoyin da sun kazo kaga nan duka daga cikin nasihar da ya musu ya ce i'budullaha ma lakum min ilahin ghayru ya ce la qatullahi lakum aya ya ce fadaruha ta'kul fi ardillah ya ce wafkuru iz ja'alakum khulafa min ba'di wato abin nan adil wa bawakum fil ardi tattakhiduna min min suhuliha qusurun wa tarhituna dubara buta fadhkuru ala allahi allakum tuflihun adan yayi musu nasiha a suratu hud yayi musu nasiha a suratu shu'ara yayi musu nasiha duk kalma ta nasahatu lakum tashiru تفسير القرآن ده القرآن كده ولكن لا تحبون الناصحين sai dai ku ba ku son masu nasiha ɗabi'a ce ta mutane in ba wanda Allah ya marabo ba mutane ba su son nasiha sai dai rabbi sun ka faɗa cikin bala'i sannan su ce ai an gaya kafin mu rufe bayani yin nasiha yana buƙatar abin ƙa'ida da matakai waɗanda suka dace wani lokacin yadda an ka yi nasihan ne ba za ta karɓo ba wani na son ya kira sunan mutum ya ci mutuncinsa ya faɗi wani ɗan wani ɗan wani sannan ya ce ya yi nasiha wannan ba nasiha ba ce wannan tono a tv wani kuma zai yi maka nasiha amma da uslubi wanda yake mummuna yana maka magana akwai nau'i na walakantarwa a ciki shi ma wannan bai dace ba shi yasa wani lokacin ba laihin masu wa'azi ba laihin waɗanda ake wa'azin ba wani laifin- wani lokacin laifin masu wa'azi ne don mutane da dama sun unguma sun haɗa cikin da'awa amma ba su ɗaya da'awa ba mutumin da karatu shi bai taka kara ya karya ba ya tafi ya zama mai wa'azi bai san ka'idodin da'awa ba shi yasa ba yanzu a jami'o'in duniya akwai kismi na da'awa in ka kai kulliya lokacin da baka zo na Libya kulliyatul da'wa islamiyya akwai kismu da'awa jami'a ta Madina akwai kismu da'awa duk jami'o'in duniya yanzu akwai kismu da'awa ka san yadda ake da'awa wanda zai takhassusi akan da'awa akwai shi har doktora a nan saboda in ka kalli manhajin annabawa kadiba anan babu inda ya kira sunan wani bai zagi wani ba bai ci mutuncin wani ba uslubin da yake magana da shi kuma uslubi ne wanda da kaga mutum bai karba ba ya karba don bai saba kawo musu su girmama shi ba ko wani abu ko ya ci mutuncin wani ko garin wani ko wani abu a'a kana jin yana ci musu ya abudullah kaga wanda yace abota ma Allah eh wata magana na mine ne abu nuna ciki ina fata an kunce to amma da yawan mutane wani lokaci suna sa tsammani suna da awa amma ba da awa suke yi ba saboda kiran sunayen mutane ko kuma wani lokaci kiran gari ko ko ka faɗi sifofin mutumin da ko baka faɗi sunan shi ba an san ko da wa kake to ai wannan kuma ai ba da awa bace to wannan ne daga cikin abin da ke kawo na matsaloli ina fata an fahimta kuma duk yadda ka yi usulubi mai kyau shine abin da muke so mu faɗa wani ba zai karɓa gare ka ba shi yasa annabi Musa da yazo Allah ya ce mai faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha kaga ya mishi magana mai sauki mai laushi mai tafshi amma ina da aka zo aka ga mai magana faqul halaka ila an tuzakka ko ba kai ce ba wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha bai ce mai in kirawo ka zuwa gare ni bani annabi Allah sai ce ahdiyaka ila rabbika ni zan shirye da kai zuwa ga ubangiji ka gyara alaka ka da Allah amma duk da haka sai da sai zahi sai da ya ga mishi bakakken maganganu waɗanda kuma shi annabi Musa ya mu fir'auna raddi amma raddi kuma cikin dalilin tattaunawa fir'auna ita tattawo wani don ya ce alam rabbika fina walida ba mu ne muka rene ka ba tun kana dan yaro wala bista fina min umrika sinin kuma kan zamna cikin shekaru masu yawa a cikin mu wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta kuma ka aikata aika aika ta ji annabi Allah an ce aikata aika aika kai ma mallami yanzu in ka danyi wani abu ko sadaka tabba wata mace dala 40 in dai budurwa ta sai a ce to ka gani ko ka gani ko sadaka in ka ba ana nan ana kiyaye da wa kake magana da wa kake hulɗa kaza ina kake kwana dan abin da kake ana fage da kai surtu wannan zamani da muke cikin na internet da tv da radio da an san ka kare ka ta kai labe kana sa tsammanin mutane ba san ka ba sun san ka sarai abin da daya ka jira ka aka tsanda ko ferush kan wuce sai a cika gani ko suna mutane ba a ji ko suna wuce ferush yanzu in kana da awa wallahi kana cikin hatsari ko cikin duhu karfe goma sha biyu na dare inda kake san tsammanin ba a san ka ba wallahi mutane nan bai rike amma fir'auna ka ji abin da ya mu annabi Musa wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta minal kafirin kai kana daga cikin kafirai butulu nan ba tana nufin kafirci ba irin na wato abin nan amma da yana nufin kai butulu ne ka kafirce mu ni'imar da mun kai maka kaka san amma da kalma ta kafirci duk inda ta zo cikin Qur'ani tana nufin kafirci irin wannan don fir'auna bai bashi da musulunci ba wallahi ma annabi Musa kafiri ina fata an firce ni wani fi kalma ta kafir tana nufin ma mai noma kamar sali ghaitin a'jabal kuffara nabatuhu qala fa'altuha idan wa ana min ad-dallin sai na aikata wannan ina daga cikin batattu shi yasa idan kai yi kuskure kai da kai kuskure to shi zai sa kowa ya da ya kuskure amma yanzu matsalar masu wa'azi su suka yi kowa shiga gaba cewa butar da su yi kuskure shi yasa babu wanda zaka ga ya ma shi ko da aya ka faɗa sai shiga to shi shi kadai da aya ba ta hawa kan shi kai ba ta hawa kanka shi ne babban matsalar da yawan mutane abin da yasa ba su karɓi wa'azi saboda su masu wa'azin ba su karɓar kuskuren su in sun aikata da wuya ka ta mutum ma cikin wa'adi ya ce sati kaza mun faɗi abu kaza kuskure na shi gyara bai yadda to kaga ba yadda za a yi kun mutane suka ɗo azi gare ka amma in ka ga kuskuren ka kace wallahi wanda wuri kuskure na kai da kanka ma sun kana da rai kai kokari ka gyara in ka ga wuri kuskuren ka sai ni yatta fa'altuha idan wa ana min ad-dallin la yadin la kuskure fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin na gudu ko amma wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani isra'ila ni'ima ce wanda kake mini gori amma kuma kai ka bautar da al'umma ka yaushe zaka je da ni dadi ka bautar da al'umma ka haka gora mini kisa kun ga tattauna da yake da shi a hankalce ke ni lalle ka tauka ta mini in ce baka tauka ta mini ba nayi ni nayi butulci ko to amma ni kuma bannar da kai yi min gaba ɗaya al'umma ta ka bautar da ita kaga yace inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun annabin da aka turo muku mahaukaci ne to dan haka dan an turo muku mahaukaci kaga annabi Musa ulul azmi da rasul mahaukaci shi ko annabi Musa ce in kuntum ta'qiluna har in kuna da hankali kaga bai ce mai ba kuna an mahaukata saboda kullum in kana tattauna da mutane ka san yadda zaka eh mai da uslubi mutum ya gane cewa uslubin ya dawo zuwa gare shi amma ba tare da ka taba shi ba shi ne suke cewa akwai wani ban sani ba kista ko ta inganta dai suna kawo shi akwai wani babban masanin faransai da ake kira senghor ko ya jin labarin shi shugaban kasar senegal wanda ya rasu ko ba haka ba an ce ya shigo cikin wani hotel sai ya abin nan ya saka wani baturi ko ba haka ba sai baturi ya ce kitin shi Allah wani irin karina sai sangor ya ce mai je su fa en chien mai je su en chien kaga je su fa en chien da faransanci in ka ce je su aini ne je su fa en chien ni ba kare bane mai je su en chien kuma ni kare ne kaga kenan magana ta karo da juna an ce batun sai da je ta tunani a ce shi abin da yake rufi gaban je su fa en chien ni ba kare bane je su en chien ina bin bayan kare sai le verbe suivre na fatan ku fahimta ka san yadda zakai game da mutum martani amma kuma ana buƙatar wani lokaci saboda kai in ya kace mu fir'auna ba hukunci shine sa aka kashe ka da awar ta tsaya malamai su sa hikima a ƙarshe kissa da zamu liƙewa da ita shine kissa wani dan Mauritania da dan Libya shi ma dan Libya mai arziki ne shi ko dan Mauritania talaka ne yana aiki to kullun kuma mai hali da mai wani matsayi ganin shi kai kowa ba kowa ba ina ganin shi dan Mauritania yana aiki a hotel ya kawo ma dan Libya abinci bayan ya kawo mishi abinci ya juya sai kire shi bayan ya kira shi sai ce mai es farq bainal murtani wal kalb menene a tsakanin ma bainal murtani wal kalb menene a tsakankanin kare da dan Mauritania tunda baina tana nufin tsakankani ko to kaga tana yiwa ya dake shi ko wani abu haka sai ya ce mai at-tawila abinda a tsakanin dan Mauritania da kare shine table ko table wane ne karen kenan ɗan libe kenan shi ne kare to irin waɗannan abubuwa suna faruwa ba mu samu damar gabatar da bayanai masu yawa bakcin karatu amma dai mun samu abin da muka samu zaɓen da aka gabatar kuma ba shi ne na ƙarshe ba kuma wasu zaɓuɓɓuka suna nan tafe duk wanda zai zamanto alkhairi ga ƙasa kuma zai zamanto alkhairi ga 'yan ƙasa kuma shi ma zaɓen zai zamanto alkhairi gare shi duniyanmu da lahiranmu da ƙasanmu da al'ummanmu to Allah ya taimake shi Allah ya bashi wanda duk ba alkhairi bane gare shi koda yana so kuma ba alkhairi bane ga jama'ar ƙasa ba alkhairi bane ga kansa to ba mu fata Allah ya bashi ba kyan abin da muke fata Allah ya taimaki wanda zai zama to alkhairi gare mu zancen jaha da gari da ƙasa da wanda ga baka kuɗi cikin envelope da wanda ga baka kuɗin addu'a mu da alaƙa da waɗannan ko ba haka ba saboda wani cewa shi kai Allah wannan wanda gaba ka ni envelope kin nan Allah ka bashi ta to kai ka san envelope kin nan ta hanyar da aka buga kashi hmm duk babban matsalar da muke cikin ta a yanzu wai son muke kasashen musu gyaru amma ba musu mu gyaru an san ga mutumin da bai kwatanta gaskiya amma saboda bai baka kuɗi kai ka ce kai zaɓi wani ba wa Allah yake jiho ƙuri'a inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta hatta yughayyiru ma bi anfusihim ba Allah ke jiha mana ƙuri'a ba ba Allah ke aza mana ‘yan takara ba mun san ne amma sai mu je mu zaɓi mashaya giya mu zaɓi waɗanda ba ruwansu da kowa saboda samu maslaha kuma mu ce mu ce ai kasashen musu gyaru ai sannan har zuwa tashin duniya in dai haka za mu tafi wallahi ba a samu gyaran komi ƙarya ce muke yi in gaskiya muke so billahi alladhi la ilaha illa huwa za mu iya yin tsaye mu ba da rayukan mu mu yi tsaye mu zaɓi masu adalci mu zaɓi wanda ba su kwatanta mu da gaskiya amma kowa hayaniya ta yake da ya koma kan shi wancan wanda gaba shi kuɗi shi na sani wanda ka saka a aljihu kai ka san mutumin nan kai da kanka ka san wallahi sallahi billahi azim zaɓin da kai mai wallahi ka san mutumin kai ka zaɓa ba ko ka zaɓi wanda kaka tunani in ya hau zaka samu ko ka zaɓi wani wani saboda kaza ko saboda kaza kai ba ka kalli maslahar kasancewa shi mutum na gari ba kuma kana jiran wai in ya hau a samu gyara a cikin kasashe wani irin gyara za a samu me yasa muke wutar kawunan mu jama'a in muna son gyara wallahi mu za mu zaɓi waɗanda suke da gaskiya kuma ta haka za a samu gyara amma matuka ana bin hayaniya irin waccan wallahi gyara ko na FB ba a samu inda an ka tuma nan za a faɗo saboda waɗanda muka so su mun ka zaɓa kenan ko su ne za su yi mana irin abin da mutane da mun ka zaɓa sai ya kamata mu dakanta sai sati mai zuwa abin da muka faɗa da mun to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh